ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talatin ga watan takwas shekara ta 1440 daidai wanda shi ne ya dace da shida ga watan hudu shekara ta 2019 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin karatunmu na sahil bukhari wanda muna kisar ka'abu da malik da ibtila'i da jarrabawa da allah wato ya jarrabe shi da shi na rashin zuwa yaƙi da shi da 'yan uwansa um, kabu da maliki ke cewa in za ku yi tunawa lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama ya ce a daina kula shi sai da aka yi kwana arba'in ba a masa magana shi da yan uwansa guda biyu hilal ibn umayya da murara ibn rabi'a sannan daga kwana arba'in zuwa kwana hamsin kuma aka ce su nisanci iyalinsu ya ce ana nan cikin wannan yanayi sai ya jiyo sautin wani ya hau kan wani dutse da ake ce da shi jabal sala ya kira yake masa albishir cewa allah ya karɓi tubansa ya ce sai ga mutane suna ta zuwa suna masa albishir ya gaya mana cewa mutumin da ya fara zuwa ya masa albishir din nan sai ya cire kayansa ya bashi a matsayin albishir sakayya tukwici na albishir da ya masa fakasautuhu iyahuma bi bushrahu har ma ya ce wallahi a lokacin bai da wasu kayan in ba wannan ba sai da ya aro a wajen wani ya saka sai ba da nasa muka ce wannan yana nuna duk wanda ya zo yi maka albishir akan wani abu to yana da kyau ka kyautata masa ya ce na tafi gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama don in je in tabbatar da wannan albishir ɗin sai ga mutane suna haɗuwa da ni faujan faujan jama'a jama'a suna mun murna dangane da tuban da Allah ya karɓa nawa suna ce muna maka murna Allah ya karɓi tubanka wannan abin da yake nuna cewa su magabata suna shiga cikin damuwa kwarai da gaske idan suka fada cikin zunubi da sabon Allah sannan ku duba irin farin cikin da suka nuna saboda Allah ya karɓi tubansu kai kuma sai ka lura wani yanayi kake shiga yayin da ka saba wa Allah kana shiga damuwa idan ka saba Allah alama ne na imani idan mutum ya saba Allah sai ya ji damuwa da ɓacin rai alama ne na rashin imani yayin da mutum zai zauna cikin sabo amma hankalinsa a kwance yana saban Allah amma hankalinsa a kwance bai damu ba wannan ba musibar da ta wuce wannan kar kumanta akwai waɗanda za ka ga in idan sun bata wani mutum ne sai su shiga damuwa kwarai da gaske idan wani ya yi fushi da kai ko ka bata wani sai ka shiga tashin hankali amma in Allah ka batawa ba ka shiga tashin hankali baka damu ba kamar mutum ya fi nuna damuwarsa da tashin hankalinsa yayin da ya saba wa ɗan adam ba wai saba wa Allah ba to shi ma wannan wani sikeli ne da ya kamata mu auna imaninmu a kan shi قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام إلي طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قال قلت أمن عندك يا رسول الله أمن عند الله صلى الله عليه وسلم قال لا بل من عند الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلئ من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك وهو خير لك قلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني ما تأمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا وإني لأرجو أن أن يحفظني الله فيما بقيت وأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وكونوا مع الصادقين والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا كما هلك الذين كذبوا فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأهد فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال كأب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له وبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أمرنا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو وإنما تخلفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه kabu dan malik ya ce ina cin ana taimu wani albishir bayan na ba da kyautar da na bayar ta tukwici kenan sai na kama hanya sai na tafi masallaci dakhaltul masjida sai na shiga masallaci sai na tarar da manzon Allah yana zaune a gefensa mutane suna zaune daman dabiya sun yana zaune to zaka ga gefe gefensa haka ana zaune ana tattaunawa ana fatawa sallallahu alaihi wa sallam ina shiga sai wani mutum mai suna Talha ibn Ubaidullah yana daga cikin al'asharatul mubashirin bil janna sai ya tashi ya miƙe yana sauri shine yuharwilu yana sauri shine harwala hatta safahani wa hannani yemin musafaha yemin ainihin wato murna dangane da wannan tubatawa da Allah ya karba su babban abu ne fa in ka tuba Allah ya yafe maka kuma shine babban abin da suke buri suke fata Allah ya muku ya ce wallahi duk cikin almuhajirina sahabbai almuhajirina ba wanda ya tashi ya mun abinda talha ya mun wato anan yana so ya nuna maka irin ya ji daɗin abin da talha ya mai tunda ya tarar da mutane da dama a masallacin shi wannan shi ya fara tashi ya nuna masa murnarsa wannan yake nuna cewa a siyasa ta zamantakewa yayin da musiba ta samu mutum ba za ka manta wanda ya fara zuwa ya maka jaji ba sai ka ce wani ne ya fara zuwa ya min jaji duk wanda ya san ya kamata to baya mantawa da wannan shi yasa wannan wato shi ka'abu ya ce ba zan taɓa mantawa da wannan abin da ya mamu wala an sa hali talhata ba zan manta wannan abin da talha ya mun ba to kenan kai ma sai ka zama kana da ƙoƙari idan musiba ta samu mutum ka zama kana cikin masu zuwa suna masa addu'a da kuma neman Allah ya yi in kuma alheri ya samu mutum ma dai to ya zamanto yana kasan yana da haƙƙi a kanka ka yi masa albishir da fatan alheri wannan ɗabi'a da tsalha ya yi ya ci kabu ya ce ba zan manta ba kabu ya sake cewa falon ma sallamtu ala rasulullah sallallahu alaihi yayin da na yi wa manzan Allah sallama sai annabi ya ce wa huwa ya burku wa cuhu min surur a lokacin fuskarsa tana kyalkyali saboda farin ciki ka duba dafa ko kallon sa annabi baya so yi kallon shi manzan Allah ya gan shi ma wallahi bai so ya haɗa ido da shi saboda ya saba wa Allah kar ku manta me saban Allah da yayi ba zina yayi ba ba sata yayi ba ba fashi da makami yayi ba kin zuwa yaƙi yayi kin zuwa yaƙi yayi yace abshir bi khairi yawmin marra alayka منذ waladatka ummuka albishirinka da wannan rana mafi alherin rana a gare ka tun lokacin da mahaifiyarka ta haife ka baka taba samun rana mai alheri mai amfani irin wannan ranar da aka sanar da Allah ya karɓi tubanka ba ko kuma ka ce babu wata rana da tafi maka alheri irin wannan rana in ban da ranar da ka musulunta haka malamai suke cewa eh akwai ranar da za a ce tafi wannan alheri shine ranar musuluntarsa wannan wa huwa mustasna taqdiran ana istisna'in sa ne taqdir kamar in ka kwatanta da musuluntarsa da wannan to ai musuluntarsa tafi منذ ولدتك أمك ko kuma منذ aslamta ko da annabi bai faɗi ranar da ya musulunta ba amma lalle ranar da ya musulunta tana da muhimmanci yawmu islamihi bidayatu sa'adatihi suke cewa ranar da ya abu musulunta ita ce ranar farkon rabotarsa ranar tubansa kuma wannan rana kamar tana kammala wancan falala ne na musuluntarsa to bari ka ji halin hali kuma akar makala irin na wato irin na dan adam malam da annabi ya gaya masa wannan sai shi ka abu kuma sai ya ce قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله wai wannan tuba da aka yafe mu wai kai ne ka yafe mu ko Allah ne ya yafe mu daga daga wajenka ne ko daga wajen Allah ne to Allah ya saka da alheri ka abu daga wajen Allah ko daga wajen annabi ai duk ɗaya ne kamar yadda nana Aisha ma ta yi lokacin da abinda ya same su na hadithul if ka ba ta labarin ga abinda ya faru abinda ta fara cewa ta ce daga ina ne daga Allah ne ko daga gare ka shi ma kabusa ya ce wai wannan tuban nasa da aka karba daga gare ka ne ko daga Allah annabi mai haƙuri sai ce la balmin indillah a'a daga Allah ne bai masa faɗa ba bai ce komai ba ya ce a daga Allah ne kamar ɗabi'a mace haka ɗan adam yake kamar yanzu misalin wani ya kama wani abu in ya kawo ma abin sai ka ce sai ka ce kai ka bani ne ko wani ne ya ce a bani kaga ai kai dai an kawo maka abu amma kana so ka ji waye ya baka haka ne to ba ba wai aibu bane ɗabi'a ce ta ɗan adam dai ya ɗan samu nutsuwa dai ya ji waye masa kaza shi na ya ce daga Allah ne a riwayar ibn abi shaiba annabi cewa ya antum sadaqtumullah fa sadaqakum ku dai kai ka abu dan malik da murara ibn rabi da hilal ibn umayya kun gaskata Allah kun faɗi gaskiyar haƙiƙanin abin da ya sa muku je yaƙi ba sai Allah ya gaskata ku yanzu ya yafe muku waɗannan saura ba da suka zo suka yi ta ran tsaye su ba a bayyana tubansu ba su dama annabi cewa ya ku je ku da Allah an ga duk wanda ya aka yi abu ya ce maka ka je kai da Allah ma ya gama da kai to abin da ya faru kenan yanzu mu kun ga a ido a ɗabi'ar mu ta 'yan adam sai mu ga gaskiya suka abu sun fi shan wahala da ma sun yi irin yadda waɗancan sauran munafukai suka yi suka zo suka yi ta zabga rantsuwa wa annabi tunda manzo Allah bai san gaibu ba suka yi skelin suka wuce amma a lahira ba za a tsaye su ko waɗannan musulmi ne na ƙwarai suka gaya ma annabi gaskiya amma fa duk wanda ya shi faɗi gaskiya zai sha wahala to shine kun ga ai wahalar me ya ja musu wahalar suka sha shi kwana hamsin aka daina musu magana aka raba su da iyalansu saboda gaskiya ashe wannan yana nuna a rayuwa in mutum ya riƙe gaskiya to zai iya gamuwa kuma da jarrabawa in dai mutum ya gaskiya to ya shirya zai gamu da jarrabawa to amma daga ƙarshe kuma shine zai samu nasara a rayuwarsa wallahi duk jarrabawa da zaka gamu da ita wanda ka gamu da ita amma ka huta a lahira amma dan anan duniya ka kubuta ka kira lauya yayi turanci an an an an solve case ɗinka an gama ta wuce to a kiyama fa akwai lauya ba wani lauya a kiyama to shi yasa mutum yi mu'amala ta gaskiya shi yafi wanda Allah fuskarsa tana haske ka anna ka anna qita'atu qamar wato kamar wani bangare ne na wata haske mana babu babu baki a fuskar annabi goshinsa yana haske saboda ya ji daɗin shi kansa tuban da Allah ya karɓa na su kabu da malik na aisha take cewa masruran tabruku asariru wa ciki yana mai farin ciki goshinsa yana kyalkyali shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake yake gaya wa kabu yace wa kunna na arifu zalika min da mun muna gane wannan in annabi yana cikin farin ciki sai mu ga wato alamar a fuskarsa falamma jalastu bayna dai yayin da na zauna gaban shi annabi qultu ya rasulullah to yanzu ka abu shi kuma zai bada zai bawa Allah tukunci kenan ta hannun annabi yace ya manzon Allah inna min taubati an an khali'a min mali daga cikin tubana albishir da godiya ma Allah saboda ya karɓi tubana duk dukiyar da nake da ita na fitar da kaina daga cikin dukiyar na zare kaina daga ciki shine an an khali'a min mali sadaqatan ila Allah na bayar da dukiya ta sadaka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala abinda ake nufi duk dukiyarsa duk abin da ya mallaka komai gonaki ne daman ba wai zunzurutun kuɗi ne a hannunsa ba da abin hawa tunda ɗazu ai ya faɗa cewa riga ma bai da wata banda wadda suke jikinsa to ya ba da dukiyarsa ga baki ɗaya saboda Allah shi ya haƙura zai zauna cikin talauci ya ba da dukiyar nan saboda tsabar ya ji daɗi wannan yana nuna cewa in Allah ya maka wani abu na tagomashi to kai ma ya kamata ka samu wani abu da za ka yi na kyautatawa an shirya wani business an yi wata harka an samu kuɗi idan kana da hankali ka san me kake yi to ya kamata ka yi ƙoƙari ka wari wani abu cikin wannan dukiya kuɗi da ka samu na harkar kasuwancinka ko wataƙila gwamnati ta yi maka arrest na wani kuɗinka da kake jira to sai ka ɗan wari wani abu na kuɗi ka yi wa Allah aiki don godiya gare shi wataƙila ka daɗa kyautata wa iyalinka wataƙila ka samu wani ɗan uwanka ka yi masa taimako wataƙila ka samu wani masallaci ka ba da wani abu na taimako ka gaya wa Allah ba dan bai sani ba ya Allah albarkacin wannan ta goma shi da tallafi da kamun da biya mun bukata ta da kai akan matsalar kaza ni ma na ɗauki abu kaza cikin dukiyata na ba saboda Allah dan Allah ko cefane ne ka canja a gidanka yana daga cikin karamci ko albashi mutum ya ɗauka dan Allah iyalinsa su sani su ga canji a miyarsu ko ba su ji a aljihunsu ba to a miyarsu su ga canji wannan shine karamci ba mutum kullum ya ta samu yana ɓoyewa yana samu yana ɓoyewa ka ɓoye ka kai shi ina ka ɓoye ka kai shi ina daman manzan Allah ya ce masa huzmin amalin sadakatan ka karba daga dukiyarsu a matsayin sadaka ka tsarkake su in ka karba kai kuma ka bawa talakawa yace na bada wannan dukiya ga Allah wa ila rasulillah don Allah sannan kuma saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sarrafa wannan dukiya inda ya dace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya ga abin da ka abu yayi ya ga ba shi da komai a duniya in banda wannan ba yace kai ya tausaya masa ya za a yi ya bayar da wannan dukiya shi ya zauna ba shi da komai amsik alaika ba da malika fa huwa khairul laka ya ka abu ɗauki wani ɓangare na dukiyar ka karkace za ka bada duka ɗauki wani ɓangare ka bada wani ɓangare saboda annabi ya duba yanayin da zai iya faɗawa wataƙila na shiga cikin kunci ko kuma ya lura watakila ba lalle ne iya hakuri ba ba imanin mataki-mataki ne su sai na abubakar da suka kawo ai karɓa aka yi abubakar da ya kawo aka ce mai kabar wa iyalinka sai ce na bar musu allah da manzan allah annabi ya ce yayi ya karɓa umar da ya zo kawowa sai raba gida biyu damar shi rabi ya kawo kafu dan malik da ya dauka ya bayar annabi ce in dauki wani bangare ka bayar wani bangaren kuma ka rike wannan yana nuna mana iya siyasar zamantakewa da annabi yake da ita sallallahu alaihi wa sallam kuma daman ɗabi'ar ɗan adam haka take ku lura ko yara ne idan wani yaro a cikin yaranka watakila ya samu wani abu aka ce ba wa 'yan uwansa sai ya ɗauka duka sai ba ka duba ko a cikin yara tun mutum yana yaro za ka lura da wani kuma an ce gashi ya samu bayar to sai ga ya dan gutsuri dan karami sai ya bayar to wallahi wallahi yara aka ci in ba sa'a aka ci ba haka zai tashi to sai a rinka koya musu a ce in kara masa wani zaka ga automatically in an ce bayar din sai ya dauka ya bayar duka ko ya bayar ya ce shi a dauka a bashi abin da za a bashi to in Allah ya sa da ga watakila har ya girma zai tashi da wannan ɗabi'ar wani kuma gola ne tun yana yaro in ya samu gongamewa yake sai ya ɓoye ba zai bayar ba to Allah kiyaye irin waɗannan Allah Allah ka mana arziki ka gyara mana halin mu naka annabi yace ka rike ka abu bai yi jayayya ba yace fa inni umsiku sahmi alladhi bi khaybar shi kenan ya manzan Allah ni na yadda zan riƙe tun da ka ce riƙe wani ɓangare to insha Allah ta'ala zan zan riƙe rabona da gonata da cike khaibar yana da rabonsa gonarsa a khaibar sai ya ce to ya riƙe ta sai ya daɗa cewa ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah inna ma najjani bis sidqi alkawari na biyu ina shaida ma ni Allah ya kubutar da ni saboda yin gaskiya wa inna min taubati Allah uhadditha illa sidqan ma baqaitu tun da gaskiya ne Allah ya kubutar da ni to ina shaida maka har na mutu na daina yin ƙarya in dai magana zan yi na yi alkawari in dai zan yi magana to ba zan taɓa faɗan wata magana ba in ba gaskiya ba kai mutanen nan suna da imani wallahi ya Allah Allah ka azurta mu da koyi da su to fa wallahi sai ka abu ya ce to fa kun ga wannan magana da nake gaya muku na fa gamu da ibtila'i yanzu ba yayi alkawari cewa ya daina ƙarya ba ya ce to ba wanda Allah ya jarrabe tun lokacin da ya faɗi wannan magana Allah ya ta jarraba shi wani abu ya zo ya ƙure wanda akwai buƙatar sai ya faɗi rashin gaskiya amma ya kiyaye to kaga wannan shine ake gaya maka ibtila'i ya Allah muna roƙonka Allah ka jarrabe mu da abin da imanin mu zai iya ɗauka kuma in ka jarrabe mu ka ba mu ikon tsallake ta yace fa wallahi ma a'lamu ahadan minal muslimin ablahu Allah fi sidq alhadith منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم اصلا مما ablani wallahi ban taba sanin wani mutum cikin sabon annabi da Allah ya jarrabe shi akan magana faɗan gaskiya ba tun lokacin da na faɗi wannan magana ba wanda aka yi mai jarrabawa cikin jarrabawa irin da abu guda biyu ne Allah ya jarrabe shi sannan kuma Allah ya masa ni'ima da ya riƙe gaskiyar malamai suke ce Allah ya yi masa ni'ima ƙwarai da gaske ya girmama shi ya kimanta shi ya ƙara masa daraja a idan sahabbai ya ce ma ta'ammatu mundu zakartu zalika da sura sallallahu alaihi wasallam ila yawmi hadha kaliban ban taɓa yin ƙarya da gangan ba haka kurun na zauna na shirya zance na ƙarya ishe wala ban taɓa yi ba tun da na gaya annabi kaji masu faɗa da cikawa ke ya ce wa inni la arju an yahfazani Allah fi ma baqaitu ina fatan Allah ya tsare ni cikin abin da ya saura a rayuwata Allah ka kiyaye ni da faɗa cikin ƙarya ya ubangiji ka raba mu da rayuwa akan ƙarya Allah ka tsare mu kaji malam kaji ashe addu'a ake yi mutum roƙon Allah yake ce Allah ya tsare shi wannan kamewa da kake gani salahan nan da kake gani mutuncin nan da kake gani riko da addinin nan da kake gani kulawa ne ta Allah so ka rinka roƙon Allah ya tsare ka ka rinka roƙon Allah ya kiyaye ka dan wallahi idan Allah bai kiyaye ka ba tsundum kowaye kai wallahi za ka fada cikin zunubi so kada ka manta in ka zo yin addu'a kullum ka rinka roƙon Allah ya baka kariya da irin abin da yake bawa bayansa na ƙwarai kariya Allahumma fazni bima tahfazu bihi ibadaka salihin ya Allah ka tsare ni da sabo Allah ka tsare ni da aikata zunubi Allah ka tsare ni da zalunci Allah ka tsare ni da san zuciya Allah ka cire mun kwaɗayin abin hannun mutane Allah ka yi mun kaza wannan duk irin addu'o'i ya kamata mutum ya rinka yawaita yin su dan Allah ya bashi istiqama mai kyau Allah kiyaye yace wa anzalallahu ta'ala ala rasuli sallallahu alaihi wasallama laqad taba Allahu ala nabi Allah ya saukar da wannan aya ta suratul tauba aya ta 117 hakika Allah yayi afuwa wa manzon Allah shi annabi an yafe masa ne me yasa aka ce laqad taballahu ala nabi a farkon wannan ayar ana magana akan su kabu ka duba wani lamarin ubangiji shi kansa manzon Allah sai da Allah ya yi magana akan sa ka san me yasa saboda izinin da yayi wa munafikai ba munafikai sun zo sun yi masa rantsar sun yi kaza ba sun yi kaza ba ya ce ku je ba an muku izini an kyale ku to sai Allah ya ce laqad taballahu alan nabiyyi Allah ya yafe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izinin da yayi wa munafukai na kin zuwa yakin nan ya kyale su kamar yadda a wani wuri ya ce afallahu anka lima adinta lahum Allah ya yi maka afuwa don me yasa ka yi musu izini babbar magana ne fa wal muhajirin wal ansar da al muhajirin da al ansar su ma Allah ya yafe musu wannan akwai kwadaitarwa dangane da tuba akwai bukatar lalle mutum ya yawaita istighfari saboda Allah ya yabi waɗanda ya yafe musu har izuwa faɗin Allah wa kunu ma'as sadiqin ya kwanda kai imani ku ji tsoron Allah ku zamanto cikin masu gaskiya a cikin imanin ku kar ku zamanto cikin munafukai yace fa wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qattu ba'da an hadani lil islam a'zamu fi nafsi min sidqi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kabu yace wallahi ni fa a raina babu wata ni'ima da ubangiji yayi min tun lokacin da Allah ya shiryar da ni zuwa ga musulunci ba ni'imar da ubangiji ya yi mun irin taimakona da ya yi na faɗi gaskiya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni wannan gaskiyar da na zo annabi ya tambaye ni na gaya mai gaskiya wato ni ina ganin ba da wata ni'ima da tafi wannan Allah akuna kazabtuhu alhamdulillah ban zamanto na yi wa annabi ƙarya ba ko kuma na gaskata annabi ban ƙaryata shi ba ni na gode wa Allah da wannan ni'ima da ni fa ahlaka ballantana ma in halaka kamar yadda waɗanda suka yi ƙarya suka halaka fa inna Allah ta'ala dan Allah ya yi magana ga waɗanda suka yi ƙarya hina anzala alwahyi sharra ma qala li mafi sharrin zancen da ya gaya wa wani dan adam wato Allah ya faɗi mummunar magana ga waɗanda suka suka ƙaryata shi wato bai faɗi wata magana mafi muni sama da irin abin da ya faɗa kan mutanen nan ba sharral qawli kenan kamar yadda Allah ya ce sayahlifuna billahi lakum in idan talaqtum Allah ya faɗa wa annabi ya ce za su zo su yi ta muku rantsuwa yayin da kuka dawo munafukai kenan idan qalabtum ana nufin idan raja'tum ilaihim min al-ghazwi kuna dawowa daga yaƙi waɗannan munafukai za su zo su ta rantsa wallahi tallahi kaza na rantse da Allah kaza ai yadda al'amari yake wallahi kaza munafiki kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har zuwa faɗin Allah fa inna Allah la yarda an alqawm alfasikin ko sun zo sun muku rantsuwa Allah baya yarda da mutane fasikai mutum ya zo ya ta rantsuwa ko kai Muhammadu ka yadda da su to Allah bai yadda da su ba kenan wannan rantsarar ɗan nasu bai zai musu amfani ba Allahu sakhitun alaihim Allah yana mai fushi da su kuma urda ne su za su gamu da ukubar Allah anytime ko yaushe a nan gurin abinda nake so mu fahimta dan shi karatu yana da kyau ana yi ana dan gane me ake so a ce ana lura da yanayi na rayuwa Allah kai mana afuwa jama'a duk wanda yake da wata ɗabi'a mara kyau ɗabi'an nan ta zai zo yi wani abu ya taran tsaran tsaye don ya kare kansa daga daga tuhumar ɗan adam ya yadda kenan ya ɗauki fushin Allah amma kai ya rantse maka yadda ka yadda da shi ma'ana kai ka yadda da shi ko da ma Allah yana fushi da shi shi dai ba komai ba dai ya tsallake ya wuce ba mutuncinsa ya tsira a nan duniya ne kuma a wajen Allah Allah yana mai fushi da shi so kada ka yadda ka ginu akan ɗabi'ar da wani abu zai zo ya faru Allah kai mana afuwa mutum ya zo ya yi tarantsa akan abin da ba haka yake ba wannan rantsuwar kurin yana ba wa kansa kwaba ne a nan duniya sani ko kuna ganewa kwaba shi dai kawai dai a nan duniya dai ya kubuta amma a wajen Allah fa a san yadda za a yi a lokacin da kake wannan rantsuwar Allah yana kallon ka Allah yana kallon ka magana dai duk tana juyowa du abin da za a yi a yi gaskiya wani mawaƙi ce in za ka faɗi faɗi gaskiya waƙa yake amma wallahi gaskiya faɗa in za ka faɗi ka faɗi faɗi gaskiya in za ka faɗi faɗi gaskiya jiya wani yake nuna mu wata takarda ta wani abu ne ya biya na federal government sai aka ce ya ba da kuɗi tsugugu don yana neman biyan bukata ya ce a gaya mai nawa ne kuɗin ya ba da kuɗin da aka zo ba da receipt da aka sa a cikin account ɗin gwamnatin kuɗi ne masu yawa ba masu yawa da za a sa shi a account ɗin gwamnati federal government ka san nawa aka turo aka rubuta 2,500 wallahi sai da ya nuna mu takardar sai da na ce inna lillahi wa inna ilaihi kuɗi masu yawa amma abin da ya shiga cikin account na gwamnatin 2,500 sauran an kalmashe su an zuba aljihu yanzu kaga wannan wanda yake wannan ofishin ko yake wannan aikin shi yana ganin ya samu alheri haka ake faɗa alherin gwamnati alherin aiki ka ce a bada kaza ka tura wa gwamnati kaza sauran ka kalmashe su da shi zai gina gida da shi zai je ya cefane ya kai wa iyalinsa da shi zai wa 'ya'yansa sutura da shi zai sai mota da shi zai kaza wace irin rayuwa mutum zai yi yana rayuwa da kudin haram ban sani ba yanzu mutum zai ji daɗi za ka ji daɗi ka je ka zuba mai da kudin haram a motarka ka sani Allah je kashe ka da wannan man da ka je kashe yanzu za ka ji daɗi ka zo ka gina gida kana kayata gida kai kwalle shi kayi kaza ka siyo kaza duk da kudin mutane kudin haram saboda kurin ka kwanta ka ji daɗi wanda gidan duniya ne wataƙila baka sani ba ma ba za ka daɗe a ciki ba ka zo ka mutu ka bar bala'i ya bi ka kuma yanzu irin wannan aikin gwamnati kai shekara talatin da wani abu kana yi ko shekara ashirin da wani abu kana kana cikin wannan abu yaya za ka iya biya kaddara daga baya ka ji wa'azi ka ce za ka gyara yaya za ka iya mai da wannan kuɗin wasu wasu suna ganin cewa in suna wannan abin suna jin daɗi suna ganin shi kenan kai su sun more wa duniya wallahi wani mutum na sha gaya muku a karatu ko sai ne kun manta ce albashinsa kwata-kwata a ofis ɗinsa na gwamnati bai wuce dubu sha biyar ba sha biyar ko sha bakwai ne amma wallahi duk watan duniya a karmakalla sai ya yi hidindimu na kuɗi a wannan ofis ɗin nasa sama da dubu ɗari da hamsin a wannan bai samu ba da yawa kenan ya ɓoye fayil ɗin wancan a kawo wannan ya ce ba zai sa hannu ba sai an biya a yi wannan a yi wannan wai duk sunansa wai albarkacin wai ofis wai ake cewa albashinsa asalin albashinsa ba dubu sha amma duk wata zai yi hidima a gidansa ya sayo kaji a ci nama a yi wa yara hidima a ɗinɗinka musu kaya a yi renovation gida a sayo wa mata kujerun ɗaki a yi kaza ana facaka da kuɗi ana ganin wani yana aiki yana samu a wajen aikinsa a caccanja abin hawa a sa riga a yi waye ya ce amma malam abin da yake damuna shine in na zo da daddare in na tuno wannan abu ba na iya bacci ba iya bacci akwai rashin bacci tukun sai ka shiga kabari wallahi tallahi eh to ya zai ya ga fada to kai mutumin da yake da albashin dubu sha bakwai ya dora rayuwarsa akan rayuwa akan albashi na dubu ɗari da hamsin bai ɗauki wa kansa ƙarya ba shi yasa da kuke gani wasu kuke gani wai suna galabaita suna wahala ƙarya suka dora a rayuwarsu mutum ya ƙi ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi yanzu ina son ba zan iya saka shadda ta naira dubu hamsin ba don me zan takura wa kaina sai na je na- na nemi kuɗi na saka shadda dubu hamsin wai a gani takalmi in na san na dubu ɗaya da ɗari biyar zan saka in je in ta sawa man me zan ce sai na sa takalmin dubu ashirin wallahi abin alfahari ne gare ka ka ɗinka iya abin da Allah ya hore maka ka saka ka zo kai wa Allah godiya wancan Allah ya bashi na naira dubu ɗari ya je isa Allah ya masa albarka shikenan mun sha faɗa ko a karatu Allah fa bai yi mu daidai ba wani baki ne wani fari ne wani dogo ne wani gajere ne wani mai kiba ne wani siriri ne ga shegen cin abinci amma ya kasa kiba haka ne mana duk abin da ake ci na ayi kiba yana ci amma ya ki bai yi kiba ba haka Allah ga dama ya ajiye shi amma mutum sai ce bai yadda ba shi a rayuwa sai an kama nan an haɗa wallahi duk wanda ya ce wannan rayuwar ya gina kansa a kan ƙarya ya ɗebo wancan ya kwaso wannan ya ɗora kansa a cikin ƙarya to zai yi mutuwa ta wulaƙanci da tozarta kuma shine za ga mutum ƙarshensa bai kyau ba su kansu iyalanka su kansu iyalanka ka cuce su don duk lokacin da wannan ƙaryar ta ƙare akwai matsala a duniya ma ana kunyata cin hanci cin hanci nawa za a bayar sai an baka kaza sai an baka kaza Allah kiyaye yace fa inna Allah la yarda an alqawm alfasiqin Allah yace da su fasikai ne saboda sun zo sun yi rantsuwa ta ƙarya su kubutar da kanmu ya Allah ka sanya mana tsoronka ya zama shi ne a zuciyarmu sama da tsoron ɗan adam in dai ɗan adam ne ba abin da ya isa maka ka ajiye wannan ko ya fushi da kai ko ya soka ko kare soka zai yi ya gama ka yadda ɗan adam bai isa maka komai ba ka fara neman yardar Allah sannan waita ɗan adam Allah shi ne a sama amma in baka fahimci wannan ba to kana cikin tashin hankali kabu yake cewa wa kunna takallafna ayyuha salasa mu mu uku dinnan da muka ba mu je yaki ba in kullu ra'ayi ba shi kadai bane amma yana ta bada labarin shi shi kadai bayan ya kawo wannan yace wa kunna takallafna ayyuha salasata an amri ulaika alladhina qabila minhum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina halifu lahu mu guda uku ba mu je tabbas ba mu je yaƙi ba Allah ya ba da labarin mu a cikin alkur'ani akwai ƙin zuwa yaƙi akwai kuma ƙin kula su da aka yi to yana so yi mana bayani ne faɗin Allah wa ala salatacin lazina hullifu ɗin nan an bar mu an amri ula'ikan lazina kabila min rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dangane da wato lamarin waɗanda manzon Allah ya karbi wato lamarin su suka yi masa rantsuwa in kun lura akwai Ka'ab dan Malik akwai Murara ibn Rabi akwai Hilal ibn Umayya ko su uku ko su ba sun faɗi gaskiya ba sai akwai kuma sauran da suka zo suka yi ta rantsuwa din nan kun fahimce ni su waɗannan ai a zahiri kamar suna ganin sun wuce don har ma ana gaya ka abu kai me yasa ba za ka yi irin abin da saura suka yi za ka iya zuwa ka zo ka yi wa annabi bayani kun ka wuce ka tafiyar ka bai ce ni ina jin tsoron in na zo na yi wa annabi ƙarya Allah ya tona asiri na ya ce to mu an karɓi tubanmu amma waɗancan waɗanda suka yi wannan rantsan su ba a karɓi tubansu ba kenan mu mun sha wahala a nan su kuma za su sha ta a lahira don su waɗancan fa baya ahun wasu lahum manzo Allah ya musu mubaya'a ya nemi musu gafara ya mai da al'amarinsu ya jinkirta shine arja a rasulullahi amra wato mu al'amarinmu annabi ya ce al'amarin ku jira sai abin da Allah ya yi waɗancan kuma ya yi amfani da zahiri hatta qada Allahu fihi har sai da Allah ya yi hukuncinsa da tubanmu shi ne Allah ce wa Allah salatacin ladina kullifu da mutanen nan guda uku waɗanda ba su je yaƙi ba kullifu ana nufin kullifu anil gazu wa inna ma huwa taklifuhu iyana wa irja'uhu amrana amman halafa lahu akwai wato zaka iya fahimtar cewa khullifu anil ghazwi basu je yaki ba to wa ala salatati alladhina khullifu din ba yana nufin waɗanda basu je yaki ba ana nufin mutane guda uku da aka bar al'amarinsu aka ƙi kula su ɗin nan aka yi kwana hamsin aka ƙi musu magana shi ne ya ce an huwa takhlifuhu iyana wa irja'uhu amrana amman halafalhu wato barinsa lamarinmu da ya watsa kashin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma jinkirta hukuncinmu da ya yi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ake nufi واعتذر إليه فقبل منه صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام وعذره اعتذاره akwai waɗanda suka zo suka ba da uzurinsu kuma manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya karɓi uzurinsu a zahiri amma kuma Allah ya san uzurin ƙarya suka bayar kenan mu da muka faɗi gaskiya ba mu ƙirƙiri uzuri na ƙarya ba to sai muka zo Allah ya kubutar da mu to shine yace anan a ƙarshe walaysa alladhi zakara Allah mimma khullifna anil ghazwi wa inna ma takhlifuhu iyana bayanin ayar wa ala salasati alladhina khulifu ba baƙin yaƙin kullifu ake nufi ba ana nufin wato ƙin kula mu da aka yi na kwanakin nan shine annabi yake nufi Allah ka yake nufi a cikin alqur'ani to wannan shine karshen abin da Imam Al-Bukhari ya kawo mana kisan waɗannan mutane suka Abu bin Malik idan wannan yana nuna wani abu yana nuna mana wato gaskiya da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka gino akai da kuma ibtila'in da Allah ya musu kuma kamar yadda na faɗa shi amfanin karatu aiki da shi mu yi haƙuri da rayuwa duk lokacin da muka ce mun riƙe gaskiya to za mu iya gamuwa da abubuwa wanda muka sani da wanda ba mu sani ba kuma a ƙarshen labarin dai mun fahimci cewa duk wanda ya riƙe gaskiya a rayuwarsa insha Allah shine mai cin nasara insha Allah wa bi hadha qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh